qala ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoraci Allah subhanahu wataala ta hanyar yin abinda Allah yake so da kuma barin abinda Allah baya so wal tanzur nafsun kuma kowace rayuwa ta yi duba ta yi dubi ma qaddamat li ghadin ayyukan da ta gabatar don gobe alkiyama kowace rai ta tsaya ta kalla ta ga wani aiki ne ta yi in aka je gaban Allah za ta yi alfahari da wannan aikin gaban Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ni nake magana da kai mai saurare ko ne ya tsaya minti ɗaya kawa kanka tunani yau in mala'ikan mutuwa ya iske a yanzu nan a masallacin da aka ɗauke ranka wani abu da kake takama kake alfahari ka yi shi don Allah kuma kana sa ran Allah zai kalla ya sanya ka aljanna maganar kenan fa wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba mi ta ta aiwatar dan gobe alkiyama sai Allah ce wattaqullaha kuma ku ƙara tsoratar Allah ku kiyayi Allah Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana ja muku kunne game da sha'anin sa eh yaro ma bawashe ce yaro bai san wuta ba sai ya taka baka gane waye Allah sai ka shiga cikin dankata Allah subhanahu wataala inna Allah khabirun bima ta'malun tabbas Allah mai bada labari ne wa abin da kasance kuna aiwatarwa duk abin da muka aiwatar a duniya sai Allah ya bamu labari ina mai tabbatar muku bana kwankwanto da shakka na rance da Allah a alkiyama mu da muke zawa karatun nan ko wallahi sai Allah ya bamu labarin karatun nan cewa duk litinin kuna zawa karatun adda'u dawa mun baita a daidai lokacin da shi wani litinin yana can yana yana kallon balo shi a rubuta an kare ahsahu Allah wa nasu Allah an rage kana nan kana karatun addu'a da wani ina ce yana karanta alqur'ani wani ce yana karatun hadisi wani ce yana karatun kaza kuma yana ce yana kallon balo an riga an kide sai an baka labarin rana kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga abin da ka aiwatar kuma kai ka dan ka musa dan abin da aka bisa ilmi akan ilimi ne aka yi shi babu babu kama kame cikin al'amarin Allah to Allah ya ce inna Allah khabirun bima ta'malun ubangiji mai baku labari ne bisa abin da kuke aiwatarwa na rayuwa sai ce wala takunu kada ku kuskure ku zamanto kallazina nasullaha kamar wa'anda suka manta da Allah miye nasullaha suka yi watsi da dokokin Allah da umarnin Allah da kuma abin da Allah ya ce a bari suka kibari shine nasullaha manta Allah shine ka manta abin da Allah ya ce kai ka manta abin da Allah ya halice ka dan shi ka zo duniyar miye ka zo duniyar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to mutun ya manta wannan ya manta Allah subhanahu wataala Allah ya ce kai kaza sai ka ki ka manta wannan dokar kenan ina ba dar mu fahimta sai Allah ya ce fa ansahum anfusahum da suka manta Allah ai so kare Allah subhanahu wataala da shari'a ta Allah da dokokin Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su abinda za su yi amfani su a rayuwar ba za su iya yi ba an Allah ya mantar da su su waye sun manta su da annabi Adam ne sai mutum kaga shiga ran bai da tsari bai da manufa shi yasa wallahi alazim ko mu ɗaliban ilimi mu kamata a ce mun tsara rayuwar mu duk ɗalibi ya kamata ka tsaya ka yi hange miye program kinka na rayuwa ya kamata a ce kana da program tsari na rayuwa daga wannan abun in nayi shi kaza ne in nayi shi kaza ne in nayi shi kaza ne ka tashi da sahi mi za ka yi nayi sallar subahin to zan karanta shahi daya to mi za bayan shafi daya ba zan je na motsa jiki da bayan fa zan yi kaza bayan kaza zan yi kaza zan fito kasuwa na zo kasuwa kuma bayan an tashi zan je makaranta bayan an tashi zan je sada zumunta zan je gida kaza ka tsara wannan tsari zan tuka da shi a rayuwa kakka zauna kai inda aka yi da kai haka ina ka tafiya ka sa akwai da shi ba bai da bai yadda aka sai da shaka sai mutum ya zo ya bata maka program kai baka da mashi me kake so ka cimma nan gaba a rayuwa baka da shi kun fahimta ya kamata ce kowanne wani da tsari ta kowane bangare manufa a bangaren karatu da bangaren neman kuɗi da bangaren rayuwa mu'amala ka zan kana da tsari ka ce ya kamata nan da shekara in Allah ya sa muna rayu nan da demil nan da demil misalin ka ce nan da demil current in Allah ya sa muna rayu to ya kamata ce na kammala halda alqur'ani mai girma eh nan da demil current ya kamata ce na da miliyan 15 a account kina ya kamata eh nan da nan da demil current ya kamata ina da mace guda uku ko guda hudu duk program ne to in ka tsara sai ka ji wacce hanya ya kamata ka bi don ka cimma wannan manufar taka amma kakka zauna baka da manufa kakka yarda ka zauna baka da manufa yanzu fa akwai wanda sai shekara ta zo ta kare a rayuwa bai makan su komi ba shina kasuwanci fa amma me ya aje wa kansa shekara ɗaya babu duk abin da aka samu kawai alhaji misali lantariyar ciki kawai shi da mutu bai da komi ya kare ba haka nan kazan kana da ihtiyati akwai reserve shirin ko ta kwana a rayuwa kullun kazan da wannan akwai abin da ake cewa al-ihtiyat shirin ko ta kwana kaka tsara kuma in ka tsara plan ki ka tsara plan A da plan B in wannan ba ta yi ba to ka je wancan haka ake rayuwa haka manzon Allah ya kai abincin gidan annabi fa in za a dafa wallahi ba daukar buhu ake zuwa ba kalkil manzon Allah yake in aka buhu ya san kwana nawa yake a gidansa kubaita kalkil ake in ka ka buhu ya san kwana nawa yake a gidansa e kakkabar komai da mata ya kuma ka tsara duk rayuwarka al'amari na Allah ne haka ne ka tsara al-insanu yakhtaru wallahu yuqaddir kai kana zabar abun ne amma mai kaddara al'amarin Allah ne in ya ga dama sai ya kaddara dama kakin a kaddara maka ka tsara abun sai abun ya zo maka da sauki amma yanzu misalin kai da kake son nan da shekara kaza kana da kaza na karatu ko na kuɗi sai zaman to baka da ma tsarin kasuwanci to ya zaka ka same su wani bawo Allah yake cewa turidun najaha wa lam taslik masilakahu inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi kana son ka zama wani abu a rayuwa kai kai tsira a rayuwa amma baka kama hanyar zama wani abin ba sai ce kaji da kyau ga wani karatu mu rike yace inna safinata la tajri ala al-yabasi jirgin ruwa ba yadda za a yi ta saman kwalta bai ta huwa huguda in ana son ya tafi siyasa shi ina a ruwan daka in kana son ka cimma manufofinka to ya zama to ka tsara in ka tsara kuma sai ka zo ma Allah idanu ka roki Allah ya tabbatar maka da abin da yake alkhairi a ciki shikenan ina ba ta mu fa'ita mala ta fa'an sahu ma an kusa sai Allah ya mantar da su kawunan su walaika humul fasiqu da tabbas wa'annan su ne fasikai in kana neman fasiki a duniya inji Allah yace ka nema wanda yayi fatakali ya share dokar Allah ya manta ya ki yayi watsi da ita bai yi ba to wannan fasiki ne inji Allah subhanahu wata'ala mala ta fa amara bi taqwahu Allah yayi umari da ji tsoron sa wana ha kuma yayi hari an ya tashabbaha ibaduhul mu'minuna biman nasiya biman nasiyahu bitarki taqawahu sai Allah ya tsoratar ya hani akan kan musulmi mai imani yayi kamantacce ne da wanda ya manta da umar ya bar ta hanyar barin umarnin Allah subhanahu wa tsoronsa ma'ana kada ka yarda ka kuskura kai kama da wanda shike ya manta Allah ta hanyar barin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ne jin tsoron Allah shine ka bauta wa Allah bisa ilimi kuma kai abinda Allah yake suka bar abinda Allah baya so kun bayyana sai malaka cewa wa akhbara annahu aqaba kuma sai Allah ya ba mu labarin cewa ba man taraka taqwa tun wanda ya bar jin tsoron sa wanda yake yin abinda Allah yake so kuma yake barin abinda Allah yake yace a bari to Allah ya ba mu labarin cewa wannan mutumin fa ya sani ko bai sani ba ubangiji na masa hukuba bi an ansahu nafsahu da cewa Allah ya mantar da shi kansa shin kansa bai magana kansa waye ai ansahu masaliha cewa Allah ya mantar da shi duk abin da zai amfani rayuwarsa duk wani abu na amfanin rayuwa ya manta shi abin da zai amfani ai akwai wanda dama suke amfanin rayuwa yanzu misali irin wanga azkarikin kusan yana ga cikin falala da baiwa ta Allah Allah ya taimake ka duk ya ka kasa fitowa sai kayi askar wallahi ba karamin alkhairi bane Allah ya maka a rayuwa ka fahimta daga lokacin da mutum ya kama wata hanya ta saban Allah yana yi to sai Allah ya mantar da shi wannan abu sai ya kasa yin sa shine shine shine nasullah fa ansahu anfusahum kamar aikin alkhairi ne gashi kana son kai ai na sha fada ce akwai mutane da kuke ganin kamar wai ba sa yi ko ba sa alkhairi ko ba sa kyauta ko ba sa basu ma kowa komi ba ba wanda bai son a ce yayi ma wani wani abu babu shi a duniya duk matsolancin mutum a duniya duk da mutum ya kai matsolo a duniya to yana son a ce wannan abun shi yayi shi amma akwai ayyukan alkhairin da in kana wani abu na sabon Allah wallahi Allah liban ka kai shi akwai ayyukan alkhairin da in mutum yana sabon Allah wallahi alazim Allah baya barin sai yayi sa ko ka kudurta sai Allah ya hana ka saboda mi hukuma ce Allah ya kimka ta saban Allah subhanahu wataala shi yanzu kawai a hana saboda Allah yanzu misali bari ba ku misali a hana ka samu kabbarar harama shi kai ba asara bace ba hukuma bace sallar jami'i ta gagare ka sallah cikin al'umma ta gagare kullun kai masubuke ne ai ya kamata duk mai zuwa masallaci masubuke wa kansu tambaya wallahi duk mai zuwa masallaci kullun masubuke kullun ba ta kama uzuri kullun haka kai sai an kaira ta kin raka'a ɗaya biyu to wallahi yana buƙatar ka sanya alamatul istifham ko da interrogation ka tambaye kanka wai me kake shi wannan ba hukuma ce Allah yake maka ka gano ko baka gano ba abun wadih cewa hukuma ce daga Allah subhanahu wataala to ashaddu darar shine sai Allah ma ya hana ka yin abun gaba daya yafi muni kana son amma Allah bai yarda ba to kun bai da za a yi kai abun da Allah bai yarda ba ba zai yi ba malai ke cewa sai Allah ya mantar da shi abin da yake amfanin rayuwarsa wa ma yunjiha min azabi da kuma abin da zai tsiratar da rayuwa daga azabar shi Allah subhanahu wataala wa ma yujibu lahu al-hayata al-abadiyya da kuma abin da zai dago zai jayo masa rayuwa ta har abada shine shiga rayuwa ta ta ta kiyama ta har abada ce kaga in mutun ya tafi aljanna to shikenan ya dace Allah ya kai mu aljanna lahiya amma wallahi lazim akwai magana ai tunda Allah ce inna ashabal jannati lam fi shughulin fakin wallahi akwai magana ai shagali ne ake cikin na ahita hankali malam morewa ce ake ta yadda duk baka tsammani duk abin da baka ka a kanka ba na jin daɗi to shi Allah ya tsara shi a cikin aljanna kuma sai mun more da shi da ikon Allah in Allah ya yarda ai daɗi na da aljanna ko malam shine kawai in aka shiga ba a cewa wai wai wanga abu baka ci wanga fisto ma gare ka baka cin sa wanga ba komai ci kake ba wani abu da ake haranta maka komai ci kake ba wani abu da yake haramun gare ka kai dai wayarta baka shiga ba kuma in ka shiga babu wani dokta da zai ce maka ya sa maka ka'ida shi kenan ya tashi daga aiki babu wani likita zaka ci iya son ranka ka sha iya shan ranka ba a baka biyar ko dala baka ba a tambayar ka dammi ba a cewa kai albazaranci ba a hana maka abin da kake da bukata shi ake baka kuma dai gashi dai kana take kuma ka shiga da har abada baka hitowa sannan kuma ga ƴan yaran wuldanul mukhalladuna abinda ma aka hana ka gi duniya ka shi ka sha ko ka yi shi to kiyaman sai an baka shi giya ce ko aka ce to akwai akwai akwai ta ai akwai ta giyar ga ta nan Allah ya ce an cika kofkin ne an cika su ka kai ake jiran ka sha kai sha iya shan shanka ba ta sanya ka su ba ta tada maka da hankali baka jin ka tsani kanka zaka ji ta kawai normal ka tashi daidai nan cewa ka kai mace nawa duk iya ka dai mace guda hudu to amma kana shiga aljanna za ta maka 73 ɗai bayan ɗai saba'in da uku naka kai kaɗai kayanka eh la ilaha illallah ana kuma dai ga ga ga ga sai kuna ba a cewa ana tsayar ruwa ko ka ji an ce maka an kama maka faktir ba mai kama faktir a aljanna ko a ce maka an yi kufurkin ruwa ko na wuta ko a ce wata ƙasa ta amshe wata ta ba mai amshe wata ta yi ta Allah ce morewa kawai to hayatul abadiyya kenan to imagine lokacin da mu muna can muna jin daɗi wasu suna ta kowa masu azaba kaga hayatul abadiyya ke ita ce rayuwa ta jin dadi shi sala ce bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa lafiya ce mafi alkhairi mutun ya nema kuma ce mai tagoma mafi wanzuwa Allah ya dawo mu da mu aljanna malace wa kamali ladzatiha da kuma cikar jin dadin ita aljannar rayuwar kenan ko wa sururiha da kuma jin dadin ta morewata wa na'imiha da ni'imomin da Allah ya tanada fa ansahu Allahu zalika sai Allah ya mantar da shi cewa bari yayi abin da zai samu wannan abin sai mutum ya kasa yin wani abu da zai zai saya wa kansa wannan kayayyakin ɗaya daga cikin magabata wani bawon Allah yana barci sai mafalkin an tashi kiyama kuma ka zo shi ba kan shirin mafalkin an tashi kiyaman nan wani wani abu wani wa'azi ne Allah ke so ya mutum aka tashi sai gashi an tashi kiyama sai ga gashi gashi bakin kofar aljanna sai ga wata mace watan da ce bai taba ganin mace ba a duniya kawarta mace ce gata ta kai mace mai tun da yake a rayuwa yake bai taba ganin ta ba irin ta bai taba ganin ta ba yana ganin ta sai tambaye ta man anti ya amata Allah baiwar Allah ke wace ce tace masa kana jin hurul ain tace eh tace to ina cikin matan hurul ain da cin haka sai ce zawuji ni na saki aka maki ina buƙatar mu yi aure ki aure min da kanki ina buƙatar mu yi aure sai ta mai murmushi sai sai su ma sai sai sai tambaye ta sai ta ce mai to ka je ka biya sadaki na sai ta tambaye ta wajen wa zan kai sadaki ta ce wajen mahalicci na sai ta mai to kafin in je ga yayin biya sadakin ki ta ce sadaki na kake so ka biya yace eh ta ce mai azumin nafila da kuma kiyamun laili. Azumin nafila ta kiyawo da ka duk mai son hurul ain in dai kana son a baka zankaraziya cikin aljanna to ka dage da azumin nafila eh ka yawaita azumin nafila kuma ka dinga tashi dare cikin da dare kana qiyamul lil da ikon Allah zaka samu hurul ain amma haka kai kana kwana kai ba samu hurul ain ko hurutawa ba ka samu balle hurul ain na dawon ma in kai kwance ba ka samu saboda tarar aljanna ba ga wani ai yanzu daga cikin abinda daga cikin abin da ke cazawa maza da kwakwalwa da kai harkar aure eh abace mai wuya sadakin kakin kada jika da 100 ko jika da 400 akwai jidali kada jika 400 garin na kasan na akwai jidali ka kare kuma ga valis kun bayyana ita kanta ga wani jida kakin a kare wata kana a talakan da suka kashe miliyan 100 jika 100 to miliyan 100 jika 200 yanzu ka so islamin ka shiga an aka cire miliyan 100 jika 200 cikin kudin mutu a cikin shagon ai waje ko ba talaka wani ma kakin azobi laki ga da ko dala shi zaka ga ai al'amari yanzu ana bibi a hawarkar aure a wai abin nan kaga duk wanda ya aure ya rike eh ka rike kawai ka rike wallahi dai ma kudin wuya gare su wallahi wuya gare su to balata ta aljanna kaga ashe sai an ta duniyar ma sai ka tahi tsaye sai ka tahi tsaye da da azumin nafila da qiyamul layl da adashe da wacece ka tattara ɗin kuɗinka kuma wallahi bai hada ko sai ka kai kuma ba wacce ta taba ta maka dare in ke ma wani ka ji kamar ka ce ke ta tawaci kawai amma na aljanna ba su ba wannan ba wani bacin rai malam kawai ka shiga mu kawai ba za ta bata ba wani bacin rai Allah ya kai mu lahiya to sai Allah ya mantar da mutum yin abin da zai sa ya shamu dadin aljannar fa ansahu Allahu zalika kullaha ay kullahu jaza'an lima nasiyahu min azmatihi wa khawfi duka wannan sakamakon biyo bayan mantawa da mutum da yayi da Allah da kuma girman Allah da jin tsoron Allah sai Allah ya sa masa wannan rashin lafiyar wal qiyami bi amri da kuma sakamakon barin abin da Allah ya ce kai fatara al asi malaka sai kaga mutum mai sabon Allah muhmilan yana sakaci lima salihi nafsihi da abin da yake amfanin kansa ne amma mai amfanin kansa sai kaga shiga yana yana amfani yana sakaci kansa mudayyan yalaha yana mai tozarta ta abu ne fa amfanin kanshi ne yanzu fa wani ko kudi zaka bashi ka kira ka ce kudi zaka bashi to kakin yazo sai ya bata ma dare kudi ne shi zaka ba bashi wa kyauta ruwan Allah ma kakin yazo sai ya bata ma dare to mai sabon Allah malam yace sai ka gansa yana yana sakaci game da abin da zai amfani rayuwarsa kuma yana mai tozarta wannan abun qad aghfala Allahu qalbahu tabbas Allah ya ya ya gafalar da zuciyarsa ya rauni da zuciyarsa an zikiri game da ambatarsa bai ma tuna Allah shi yasa annabin Allah wani mutum ya tambayi manzon sallan cewa annabin Allah kai min wasiya sai ce kada halshen kai ya gushe yana mai yana mai ambatan Allah subhanahu wataala kada halshen kai ya gushe ya gushe yana mai akan ambatan Allah subhanahu wataala ka zamanto mai yawaita ambatan Allah kana zaune sai kare subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كنا أديتا إتكاينك kana saman mashin ikayenka kana shago ikayenka kana cikin gona ikayenka duk inda kake yawaita ambatan Allah subhanahu wataala baka gane kai babban mutum ne sai an zo gaban Allah inda duk mai kariya kariya a duniya an cire mai take an sa maka ta kariya kariyar sai Allah ya baka kariya da kansa mun fahimta masha Allah da kuma ambat sai manta da amma Allah ya mantar da shi ambatansa wattaba'a hawa kuma sai bi son zuciyarsa duk abin da zuciyarsa take so shine kawai yake yi kawai sai a tashi a tai ladin a je a ko a tai hanyar university ko a je ina ne sai a shagali wa kana amruhu furtan ya zama to karshen al'amuransa dai tozarci ne ya tozarta al'amura qad faradat alaihi masalihu dunyahu wa akhirahu yayi sakaci da abin da yake amfanin duniyarsa ne da lahira وقد فرط في سعادته الأبدية كما ياي سكو سكو أكن أبن da yake jin daɗi shi na har abada wastabdal sai ya masanya wannan abun biha da ita rayuwar duniya adina ma ya kunu min lazzatin cewa mafi karancin jin daɗin da ake samu duniya wallahi alazim malam ko ita wannan duniyar gaba daya dan jin daɗin da ake yi dan dan ba jin daɗi ba da ake ba duniya dan duk duniya ba mai jin daɗi duk duniya ba wanda ke jin daɗi ko ya ce maka yana jin dadin to zaka iske akwai wasu ababe ba wanda ke jin dadi wa ma mata'ul hayati dunya illa mata'ul ghurur dan kadan ne ho dudarwa ne jin dunar gaba ne fadan jin dadi dan kadan ne ake yi jin dadi dan kadan ne ake yi darrabawa ce baka rabuwa da ita sai ka tashi sai an tashi kiyama ba wani abin da ke da dadi duk da kake ganin wai wani yana sai yana jin dadi da za a bude maka nasan matsalolin ko sai ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat akwai wanda fa in kana ganin sawaira morewa da za a dauko matsalolin da yake cikin rayuwa kai a dora maka wallahi baka iya rayuwa zuciya ka buga za ta yi shi yasa duk inda kaga Allah ya kaga ko to kawa Allah godiya a wannan matakin ka wuce dubu kuma su dubu sun wuce ka rayuwar kenan fa rayuwar kenan to duniya ba wani jin daɗi ake ba don duk jin daɗi ka je akwai rashin lahiya akwai tsuwa kuma akwai mutuwa duk da kake cikin jin daɗi wayannan uku suna zawwa wayannan ababen guda uku suna yanke jin daɗi tsuwa yana yanke jin daɗi da ka kai wasu shekaru to fa in yara yara yan shekara 18 su baka iya auren su haka ne abinci ba ko duk wani abinci mai me kodiya baka iya cin sa za a sa maka matakai na kamar cin kaza kamar cin kaza kamar duk wani abu mai dadi an hana ka ci duk wani abu mai dadi kai an hana ka ba da kai ba kuma ga ka da kudin ka na masha Allah kuma an hana ka ko kuma rashin lahiya yana sa mutum yana yana yake jin dadi akwai masu kudin suna nan akwai wanda fa me kudi ne Allah ya ba su kudi wacce muna fira da shi malam ce malam duniyar nan ba su da tabbas na ce alhaji na fi ka sanin haka nan eh ba ta da tabbas shi haka ya ce malam ya ce yau da kusan shekara goma wallahi bai iya barci sai na maka na allura kwana shekara goma in zai kwanta ya kwana fe kwana fe duka sai ya maka ne allura wannan ba larura bace kuma duniyar fa an tara an tara a wasu habbe sami dai ba an tara duniyar amma karshe ne barci ya gagara sai an yi allurar barci to sai Allah ina jin dadi ina wani ba ka ga jin dadi to uwa uwa uwa kuma ku karshe dai akwai mutuwa in tsuhon bai zo maka ba rashin lahiya bai zo maka ba to akwai mai dokewa kuma ka san akwai wani abu malam mutuwar matashi da yake da abu guda uku akwai zafi gare ta ya ga ce wannan mutum matashi ne Allah ya bashi ɗaya cikin uku tana girgizar da al'umma mutum na farko matashi mai karatu matashi intellectual mai karatu a ce kawai kai tsaye farat ɗaya ya tafi za ka ji al'umma ta girgiza na biyu matashi mai kuɗi yaro ga shi shekara talatin da biyu amma kuma ga tsaba ƙasa in ya tafi mana akwai rikici za ka ga mutane dama sun yi sanyi saboda akwai wanda su kai shi ba akwai sa'anninsa wanda su yanzu suke nan suna ta abin nan shi ya tafi sannan kuma yaro mai mulki yaro matashi da mulki kuma yace kai tsaye ita ma aku girgizawa gari ta Allah ya rufa mana asiri malaike cewa inna ma hiya inna ma hiya sahabatu sayfin ai duka waɗannan abun da kake gani na duniya ko inna ma hiya sahabatu sayfin girgijan sanyi ne musan girgijan sanyi gajimarin sanyi kusan gajimari ai ko girgije na sanyi ana yana ruwa da sanyi ana sai zaka girgije yana tasowa amma ba ruwa yake yi ba bushewa zai yi baya wani abu ba zai ruba zai abun nan ba ba wuce ce mun duwa dal ba mun duwa guda ɗaya ba ta kacal sai ce au khayalu tayfin ko kuma khayalu tayf shine mafalki jin dadin mafalki kaga yanzu misalin jaririn yaro yaro karami in aka kwantar da shi karibe da yaro yake kwantawa yayi kwana in ka yaro kalli a gidanka yadda yaron kake kwana bai da damuwar komi ka gansa gashi nan ya aza kafa ɗaya saman ɗaya wanda kai ba za ka yi haka nan ba ko kuma a'a mutum ya kwanta ko kaga kakanan cikin wani makeken gida ko kuma cikin wani abu na rayuwa haka ko kuma kakanan a aikin hajji ana ta labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa yaka jala as-salatu khairu min an-nawm khayalu tayyibin kenan ka ta fa mabal ya kare kuma ba da gas abun ba wani abu wanda yake da gaskiya a duniya fa eh ba wani abu wanda yake da gaskiya a duniya khayalu tayyibin ne kai daga san ka kwanta mafarki ne kana cikin jin dadin mafarkin ga kanin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza to sai kaji kuma ka falka duk wancan abun kuma ya zama to tarihi da ba da gaske bane rayuwa kenan ba ba a dawoma ba a tabbata duk abin da ka samu a duniya wallahi ba da gaske bane ɗayan biye ko ka kare ka basu ko ya kare barka malik ya cewa kama kila kamar da wani mawaki yake cewa ahlamu nawmin aw ka dhillin za'ilin innal labib innal labib bi mithliha la yukhdaw ahlamu nawmin barcin da ake yi a cikin mafalkin da ake a cikin barci aw ka dhillin za'ilin kaya ce dai kamar kuna ce mai gushewa kamar kai ne da sai za ku zo ku zauna ƙarfe goma ka daga rana za ta ce ku una ta gushe ta tashi to shi ma haka mafalkin yake tafiya to da una mai gushewa da kuma mafalki da ake a cikin kwana malace innal labiba mutum mai hankali da fasaha da kaihin basira bi misliha da irin ire-iren waɗannan abubuwan layuku na uba a masa ba a yaudara su da shi duk wanda yanzu misalin dan dan kai mafalkin kaje kaje makka sai ka tashi ka ce ma jama'a to faji ne wace na mafalkin na zo maka da ka ne zo alhaji ne ta shi ke dan kai aikin haji ai kana yazo da kanka ne eh ko kuma a kai mafalkin kawai ka sai wannan ungur gaba daya shi duk taka ce sai ka ce kai jama'a ku hito ku har gida shi da sai ce wani ya aukace to rayuwar duniya in to haka in mutun ya dake cewa duniyar za ta tabbata to wallahi ya aukace mahaukaci ne ba abin da ke tabbatuwa a duniya kada inda duniyar ba ana samun tabbatuwa a zauna malam to yanzu ka dauki misalin Afirka duk kasar Afirka ba kawar mutum guda biyu ba kawar Idris Deby da kuma Muhammad Gaddafi duk Afirka ba taɓa samun shugabanni da suka jima ba Afirka masu duk Afirka maka kowanne ka tsaka ribi ƙarshen al'amarinsa cikinsu ba wanda ya tsammanin zai mutu a lokacin da ya mutu ba wanda ya tsammani ba wanda yake tunanin zai mutu a lokacin da ya mutu kuma ka da ta aka bari da su shikenan kare ta kare fa shikenan kawai malce wa azamul wa azamul uqubati mabi girman uquba isyanul abd li nafsihi shine bawa ya mata shi waye shi wa ihmaluhu laha kuma ya sakati game da rayuwarsa bai tana da komi ba ka san a ce a hito a hito ba wuce ce wanda duk wanda ya ce uwarsa madan ce landi gani ake yi ko eh to sai ya manta kaza shi bai makarsa koyi ba a kiyama sai a tashi kawai ya ga mutane a tahiya da lada sai ta kallon mutane sai ce ka rabbi rji'un la anni a'malu salihan fi ma tarakt ce Allah ina ba amira ne amira duniya kun dai ga da kuran mu cewa mun yi erer muka zo insha Allah ba za mu gyara ba za mu bata ba za mu sake yi ba Allah ta kai walau rudu fiha la'adu limanuhu anhu da za a maido su duniya sai sun sake abin suka sake yi bahaushe ke cewa tukuya wanda saba yin ƙari duk inda aka sai ta yi shi mun bayyanta to su sun yi sakaci da rayuwar ba su aiwatar da komi ba wa ida'atu hazzaha suka walakantar da rabanta abinda Allah ya tare da yanzu kai kana ganin aljanna ardu has-samawat wal ard kai sakaci da ita sahabi ne fa aka je za an je wajen yaƙi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku yi rigangantu zuwa ga wata irin aljanna girman ta fadin ta kamar girman aljanna ai girman sama da ƙasa Allah yayi tare da wabayinsa masu jin tsoron sa annabi sai ka sai ce manzon Allah girman aljanna ardu has-samawati wal ard fadin sama da ƙasa annabi ce masa ƙwarai sai ce bakhin bakhin ka in ku haka ne mun yi sakaci sai ya shiga yaƙi yana riƙe da dabino sai ga kai dabino guda uku a hannu sai ga in ya tsaya cin dabinon ga yayi retar kin zuwa aljanna kakin ya cinye su ma yayi retar shi abinda ya aka siffanta masa na aljanna in ya tsaya cin su zai ta yi retar gwara ya rabu da su ya ta samu shige cikin aljannan bi kawai alaka ya shiga kawai a ƙarshe dai ya samu ya dace da aljannar Allah ya samu dace da ita malik ya cewa wa nasibaha da kuma rabanta min Allah daga Allah subhanahu wataala sai mutun ya manta raban sai ya sakaci da rabon da Allah ya tanada masa na aljanna kowane mutum na da gida guda biyu a lahira aljanna da wuta ni ina da gida guda biyu aljanna da wuta kowannen mu na da gida guda biyu aljanna da wuta in na shiga aljannar to gidan wutan kuma sai zamanto zalika yawmut taghabun ai Allah ce zalika yawmut taghabun kinnan ba mi at taghabun shine yanzu duk dan wutan da bai shiga aljanna ba to zai ga da gidan mai iman da shiga aljanna kowa na gida guda biyu ko to sauran gidan in kowa shiga gidan shi misali an Allah su shiga aljanna to gidansu na wuta wa za a sa ɗan wuta sun shiga sun shiga wutan gidansu aljanna wa za a sa to sai Allah ya tsara duk dan aljannan da ya shiga aljanna to gidansa na wuta za a ƙara ma kafiri wani kafirin da ya azaba yayi mummunan sabo to sai a ƙara mai shi kuma wancan gidan na aljanna kuma kai mai iman sai a ƙara maka shi ne zalika yawmut taghabun mun bayyana ƙari hadda lilladina ahsanul husna wa ziyada an ƙara ma ka ƙara morewa cikin aljanna Allah ya kai mu aljanna na race da Allah akwai magana kai malika wa bay' wa bay'u hadhalika bil ghabn wal hawani wa akhbath thamani sai sai da rayuwar ta hanyar kha'inci da kuma tozarci da kuma fi kaskancin watan kuɗi wani abin da bai kai ya kar bai taka kara ya karya ba sai ka bada shi karbu da alkiyama sai kai asarar lahira abin da bai duniya bai taka kara ya karya ba sai kai amfani da shi ka bada shi sai karbu da lahirarka yanzu saboda Allah cikin shan giya me yake da kai Allah ya ce ka bari kakka sha in ka je kiyama zaka sha sai ka ce ma Allah ni wa zan sha sai ce to wacan baka sha saboda Allah yanzu mutum bai maka da asara ba na aka ce bakin ka mace guda hudu in ka shiga aljanna za a baka ga su matan da za a baka sai ka ce a'a kai sai ka da me na banzar sai a ce to wa'ancan ma ka rasa su haka mutum ya bada a wadan karami kamar kai ne malam kamar kai ne misali kamar kai ne fa ka da gidanka Trashenburg salon Dedush Internet biyan kilmatizir Karole sai ka ba mutum shishi baka windi kuma da gida ne wa turashengu dushi guda biyu ga kilmatizar an sa karo da fare an yi mai komi kuma sai ka ba mutum shi sai shi baka windi saka ala akwai sakarci da kai wannan abu eh akwai abin da ya kai wannan sakarci wallahi al-masalul a'la to misalin wanda zai sai da duniyar a kiyama sai da duniya misalin wannan ne kawai kaga wannan ma cikin mahaukata eh cikin mahaukata ma in akwai gaban lambawar shi ya wuce gaba kana gaban lambawar ka san ka san cikin mahaukata ma akwai mahaukata eh cikin mahaukata akwai mahaukata kamar da cikin masu hankalin ma akwai mahaukata ya akwai wani kana ganin shi mai hankali amma wallahi mahaukaci ne in yi wani abu ko mahaukaci bai yi shi gidan mahaukata ne ba aka je aka ce to bari an ba su an yi ba su magani sai to bari a gwada hankalin su in lahiyar ta samu sai aka zo aka zana kofa da bango aka zana kofa da bango sai aka tarda sarti to yanzu kowa ya fita mahaukata kowa ya zo gishib gishib to akwai wani mahaukaci na da can gekote zaune shi na ta kallon su sai aka ce ka ba sha Allah wani ya samu lahiya hawala ya warke sai aka ce amma bari a tambaye shi to kai wane ya kai kowa na kokarin hita kai ka zo ka zo na yace ai ba su iya hita aka ce la ya yace saboda kile na hannun shi kaga ai gwara su gwara su da shi eh gwara su wata kin mahaukata ba akwai mahaukata to wanda zai sayar da duniya ya sayar da kiyama da duniya wanda cikin cikin mahaukatan ma to karshe ne Allah ya rufa muna asiri malike cewa fadayya ma la ghina lahu anhu sai sai da abinda bai wadata a kansa abinda ba zai iya wadatuwa da shi ba ma'ana sai ya bada abinda duk yadda yayi ba zai kare ba ita dadin aljanna fa ba abinda zaka nema cikin aljanna a ce maka ya kare amma nan fa duniya nan fa duniya duk abinda zaka nema wallahi tana sai ka rasa duk kudinka duk mulkinka duk lafiyarka duk karatunka wata ran sai an waye gari ka nemi abin wallahi ga gare ka duniya na rantsi da Allah ku gashi na abu wanda ba wani abu kana ganin shi ba wani abu ba amma sai ga gare ka sai Allah ya jarbi Allah ya baka kuɗi da mulki sai Allah ya jarbi ka san wata yariya ga ta fara doguwa ko ta ci ba ta san ka ka zo ma uwayenta kuɗi kuma ta ƙiya ta gagare ka ta an ƙare da kai duk abinka akwai abin da sai ya gagare ka a rayuwa to aljanna kuma ba abin da ya gagare ka wallahi dan ka riga ka bi kuɗin shi tun nan duniya eh tun nan duniya duk abin da kake na ibada kamar kana zuwa ma Allah a kamfanin Allah kana zuwa kuɗin ka ne jari kake zubawa duk abin da kake na ibada to jari ne a wajen Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wannan kasuwanci ne duk abin da zaka yi na ibada to kana zuba hannun jari ne gaban Allah sai an tashi kiyama sai a lissafin wannan hannun jarin to iya matsarka cikin aljanna kenan Allah ya kai mu lafiya Allah ya kai mu lafiya malai ke cewa to sai ya tozartar da abin da bai da ƙarshe jin daɗin aljanna wala iwada lahu minhu kuma baka da baka samu abin da ya kai sa madadin sa a nan duniya duk abin da za a baka bai kai aljanna ba wastabdala bihi sai masanya saye eshan jikin sa man'anuhu kullu ghina aw minhu kullu la'iwad wanda ana iya samun ka samu abun da yafi sa ko kuma a canza maka yanzu dan duniya duk abun da ka ka samu na matsayi to akwai matsayin da yana gaba da naka ko sannan kuma akwai matsayin da za a baka da yahi naka to amma aljanna ba abun da za a baka wanda yafi na duniya mun fahimta sannan kuma duk abun da zaka rasa nan duniya akwai abun da in aka yi maka shi kuma an wuce wancan wuri misali yanzu misali wanda yake wanda yake mer kai ne mayar a gundumarku sai aka zo wani wuri aka zo wani lokaci kana mayar kin sai aka sauke ka bayan shekara shar sai aka ce ai maka minister dan Allah an baka abin da yafi kowa baka abin da yafi ba kana mayar ka kowa minister an ci gaba sai malai yake cewa min kulli shay'in idza dayyatahu aywadu wa ma min Allah in dayyatahu aywadu duk abunda duk abinda na na rayuwa ka walakantar da shi ka tozartar da shi ka yi banza da shi to wannan abun kana da madadinsa duk wani abu na rayuwa kana samun madadinsa amma abin da ke wajen Allah in ka yi wasa da shi to baka da madadinsa abin da ke wajen Allah in ka yi wasa da shi baka da abin da yake madadinsa amma nan duniya duk abin da kake da shi ka bar sa to kana iya samu wanda ya fi sa amma nan gaban Allah ba haka bane fallahu subhanahu yu'awwidu an kulli shay'in ma siwahu fallahu subhanahu wa ta'ala Allah madauki sarki yu'awwidu yana ta'awidi yana rankawa yana maidawa mutun an kulli shay'in duk wani abu na rayuwa ma siwahu la yu'awwadu minhu shay'in amma abinda ba Allah ba kuma ba mai maida maka shi eh abinda ka samu na duniya to abinda Allah zai baka ya zillinka maka abin da yafi nan duniya ne amma alki anan duniya kuma a gaban Allah in ka je ka tozota da haƙin Allah to babu wanda zai baka abinda Allah ya isa ya baka shi babu shi wa yughni an kulli shay'in kuma Allah ya wadata akan komi wala yughni an shay'in kuma ba wanda ya wadata da Allah kowa na da bukata zuwa ga Allah ko ba ga bane duk duniya da musulmai da kafirai da mutanen kirki da mutanen banza maza da mata yara da manya kowa na da bukata wajen Allah amma duniya babu wanda Allah yake da bukata gare sa babu wanda Allah yake da bukata duk mulkin gafa akwai abin da kake da bukata sai a kira ka sai mutum ya kira ka daga sama cewa ni ina neman alfarma amma duk duniya ba wanda Allah yake neman alfarmarsa wallahi duk duniya ba wanda Allah yake neman alfarma gunsa amma duk abinka na rayuwa kana neman alfarma bari ba ku misali guda ɗaya saboda Allah na mun ababe don mu azu kafin a yi juyin mulki ƙasar nan shugaban ƙasa Muhammad Bazum shi ke rike da ƙasa sai da to da magana ta kai wajensa in aka tsige ce a yi da ikon Allah za a yi ku kuma ta shi ke alfarmar da ta zo ka ce kana buƙatar kaza inda har ya yi maka za a yi to yanzu kuma sai aka waye gari shi ake neman ma alfarmar ku gane karatun fa shi ake neman a wace alfarma a ma sake shi a ma sake shi kawai a sake shi kawai alfarma ce ake nema na rance da Allah wa'azi ne Allah yake muna sai sa wani abu in na tsaya na kalla na dubi addu'a da na kalli rayuwar mu sai Allah na muna karatu babu ganewa eh Allah na wani karatu ba mu ganewa wa'azi ne tsantsar wa'azi malai ke cewa wa yujiru min kulli shay'in wa la yujiru minhu shay'un Allah ya gagari kowane al'amari ba wani abu da ya gagari Allah subhanahu wata'ala wa yamna'u min kulli shay'in Allah yana ai hana maka komi amma wala yamna'u minhu shay'un kuma ba wanda sai hana maka ne wani abu daga Allah dan ba wanda ya isa in mala'ika mutuwa zo ka sai ce bai zuwa ce saboda mu mu ne ke da muke da mulki zu muke da muke da kuguwa da ka ba ka da wannan kuguwar suna tsawaye ka tai wallahi wallahi ta za kai ba wani kuguwar ga dika kawai tana zawa ta ya za kai amma ba wanda ya isa ba shi Allah ba wanda ba wanda Allah ya Allah ya hana masa abu kuma a ce wani ce sai ya bashi Allah ya ce ba da kai ba kuma ka ce hey ka samu wallahi bai yi wa wallahi alazim bai yi wa in Allah ya ce ba da kai ba malam kawai kawai kawai ba da kai ba shikenan kawai amma in Allah ya ce da kai za a yi to duk yadda aka yi makirce makirce aka yi kaza da kaza duk sai an barka shi sa ba shi ke cewa kainuwa da shan Allah kusan kainuwa ice ne da ke tuwa tsakiyar ruwa cikin ruwa ice ne da ke tuwa ta kainuwar ice ne yake tuwa cikin tsakiyar ruwa ai ka san malam ita cikin ruwa bai da dawai ta yi ko to ina rasikin yake ina sanyin sa yake to amma ita sai Allah ya fita da ita a tsakiyar ruwa dan dai ka gano cewa al'amari na Allah ne in ka gano wannan ka huta a rayuwa malai yake cewa kaifa yastaghni al-abdu an ta'ati man hadha sha'nuhu tarfata tarfata ayn ta yaya mutun zai wadatu bawa ya wadatu da da'ar wanda sha'anin sa kimta da idanu ne sha da bismillah sha da da bismillah ne wanda al'amarin sa kimtawar ido ne yanzu fa in Allah ya ce in Allah ya ce in Allah ya ce shekarar bana shekarar bana sai ka je aikin hajji misali to sai a waye gari kai kilon shinkawa in ka gani birge kai ke wallahi kilo na shinkawa birge kai ke amma kuma kawai ana nan kawai sai ka ji wani ya ce kai wani bana biya maka mankan kuma shi gana an kare fa an kare imta da bismillah in Allah ce ayi abu kaza an kare kawai an kare ba a tsaya wani sai an tsaya wani wani dogon turanci ba za a yi kaza ba wanda ake shawara da shi ba shi in Allah ta yin al'amari ne ba wanda Allah yake shawara da shi duk duniya ba wanda mashawarci na Allah subhanahu wataala ba shi da shi shi kawai inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun eh in Allah ce kawai ka zamanto an kare malik ya cewa wa kaifa yansa zikruhu to taya mutun zai manta ambatan Allah wa yudawwi wa yudayyu amrahu kuma ya tozartar da al'amarin Allah hatta yunsiyahu nafsuhu har Allah ya manta da shi kansa fa yakhsaruha sai mutun ya asarar rayuwarsa wa yadhlimuha kuma ya zalunce ta a'zama dhulma fi zalunci mafi mafi girman zalunci ai duk wanda ya ya kake wuta to ya zalunci rayuwarsa duk wanda ya sakaci ya te wuta to ya zalunci rayuwarsa fama zalama al'abdu rabbahu walakin zalama nafsahu ba ce idan ka ki bauta wa Allah to kake tsamanin ka zalunci Allah ne fa dan Allah ya ce kada ai kai kake tsamanin Allah na kai ma a'a ka san akwai wani abu da ake yi a rayuwa musamman misali mata da miji sai ka ce baka son ayi kaza to da kadan take so ta dan mata maka dare abinda kace ba a yin nan sai ayi maka saboda me ranka ya baci to kake tsammanin haka ne fa na Allah in Allah ya ce kada kai kake tsammanin wai in kai ka bata wa Allah da rai kanka ne ka batawa in kai kanka in baka yi kanka ba mun bayyana in kai amfanin gare ka yake tsayawa in kuma baka yi ba gare ka ne da yake tsayawa har yanzu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kai wa kanka aikin kware dan kanka ne kai in baka yi ma kanka ne kai to kake tsammanin wai dan ba kai abin da Allah ya ce ba don ka hole rayuwa ka zan mutum shashasha a duniya kai tsammanin wai kai wa Allah a'a kanka ne ka zalunta wa ma zalamahu rabbuhu kuma Allah bai zalunce ka ba walakin huwa allazi zalama nafsuhu sai dai mutum shine zalunce kansa saboda Allah ya ce wahadainahu najdaini Allah ya dora mutum a hanya guda biyu ya anya maka ga abin da zaka yi in kai kaza in kai sallah kai azumi kai zakka kai kaza kai kaza za shi ka aljanna in kai kuma kaza da kaza da kaza da kaza zaka je huta to sai kuma mutu aka ce to yanzu ga sunan kai to sai kuma kai haka to sai kai can kuma shikenan kawai an kare Allah ya rufa mana asiri kuma ne ya kamata mu kwana ko yau nan yau ne ya kamata mu kwana sati mai zawa sai mu dora akan domin duk da baya baya da yawa ba kusan lokaci ina ba sauran minti nawa minti shidda suna wadatarwa mu yi dashi mun shi ko a barsa eh a bar shi sai wani sati in Allah ya samu tashi a kansa a ƙarshe akwai ɗan uwa da mala abu ya gai min cewa ɗan uwa da su ake rayuwa wanda kusan sati guda aka nema aka rasa cewa ɗan alhaji bashir ko to muna fatan Allah subhanahu wataala ya bayyana da shi muna tawassuli da karatun da muka yi da kuma sunayen Allah kyawawa da sifofin su tsarkaka Allah ya bayyana wannan ya matashin Allah subhanahu wataala duk inda yake to Allah ya tsare sai ya kare su kuma Allah ya dusa gida cikin iyalinsa lafiya wanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya ko da ke da lafiya Allah ya kara muna lafiya Allah ya gafarta muna ya gafarta mu iyayenmu Allah ya kara wa rayuwarmu albarka Allah ya kara wa karatunmu albarka Allah ya kara wa zuriyarmu albarka Allah ya kara wa kasuwancinmu albarka Allah ya kara wa dukkanin sha'aninmu na rayuwa albarka Allah ya sanya albarka gabanmu Allah ya sanya albarka bayanmu Allah ya sanya mu taka albarka kuma albarka saman mu Allah ya gafarta mana ya sanya mu wani lafiya Allah ya shiga cikin al'amarin mu na rayuwa duk abin da ba mu ba mu imo ka mu Allah ya mana shi duk abin da ya kare mu kuma Allah mun mira al'amarin mu zuwa gare ka Allah ka yi mana maganin abin da ya karfin mu na rayuwa Allah ka sanya mu wani lafiya ya Allah ga san yana da tinkaro kuma akwai gwabraye da yawa to Allah Allah Allah ka ba su mata na gari subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta نستغفر ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته